أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم karatunmu na littafin bugayatul mustafid sharhin muniyatul muridi na sayyidi muhammadul arabi a sa'ihi radiyallahu ta'ala anu muna cikin almadalabun rabi'u shafi na arba'in da tara da malam yake mana bayani akan laduba na yan uwantaka ta Allah da kuma kasancewar ɗan uwa na Allah in ya samu zamewa da tuntube da tubatubai a cikin hanyar Allah ya ce wa minal adabi fi hazal babi aiba yana daga ladabi a cikin wannan babi na yan uwantaka ta Allah iza waqa'a wa nazala wa hasalat furqatun idan furqatun ka gane ai rabuwa da dan uwa na Allah hasalat ta kasance bayan waƙa'a wa nazala abin ya abku kuma ya jiɗa bi ma'ana ƙaddara ta ƙaddara afkuwar wannan abin da jiɗarsa sai aka samu furƙatun rabuwa da ɗan uwa ta kasance wa mubayyanatun da kuma nesantar juna aka ce albaina tsakani ba aka samu mubayina nesantar juna to in har wannan abin ya faru ladabin da ake nema gare ka kai dan uwa Allah ya zukurahu kan dan uwa ya faɗi wannan abun kare ambaci dan uwansa illa bi kairi sai da alheri ko hali ya kama zaka faɗa to karka masa kaje ko kazafi ka gane in ba ya zama dole ma kar wanda ya san me ya faru tsakani illa bi kairi sai dai ka faɗa alheri gare shi limaru ya domin abin da aka rawaito an ba azi sahabata daga shashin sahabban manzon Allah da duwanullahi alaihim yardar Allah ta tabbata gare su annahu kanat lahu zawjatun wani daga cikin sahabban manzon Allah yana da wata mata la turbihi da ba ta yardar da shi bi ma'ana ba ta masa abin da yake ba ta yin abin da yake yarda da shi ko la turbihi akhlaquha ɗabi'o'inta ba ya yarda da shi fakana ya kasance idan tukubira an haliha idan aka nemi ya ba da labari game da halin wannan mata tasu an sani tana munana masa labarin har ya yaɗu kuma daga an ganshi za a ganshi cikin damuwa alama baya jin daɗin zama da iyalinsa amma duk lokacin da aka tambaye shi game da halayenta ya ƙulu sai ya ce layin bagilin rajuli ba ya kamata ga namiji an ya ƙula fi ahli ya faɗi wani abu cikin iyalinsa illa khairan sai alheri tana muna na masa fa tana mugun abubuwa amma shi dai a bakinsa ba za a ji sharri ba shi ba ya kamata ga miji ya faɗi wani abu cikin iyalinsa sai dai alheri a ƙarshe dai da tura ta kai bango sun mafaraka hasan nan sai ya rabu da ita ya sake ta waɗallaka ya sake ta fasu kubira an haliya sai aka tambaye shi to tun da yanzu ka sake ta gaya mana wai wani irin laifuffuka take maka ne har ma ya sa ka sake ta in da tana zaman matarka ka ƙi ka gaya mana laifinta to yanzu da ka sake ta me take yi ne har ya sa ka sake ta faƙala sai ce imra'atun ba'udati minni to yanzu ai wata mata ce da ta nesanta gare ni ba mata ta bace walastu minni walaysati minni bi shay'in ita bata kasance da matsayin komai ba a gare ni to kaifa azkurwa ta ya za ambace ta ni ban san ma me zan ce gaba da ita ba sanda yana tare da ita ya ce bai kamata ya faɗi komai akan iyalinsa ba sai alheri yanzu kuma sun rabu an tambaye shi yace to ai mata ce da ta ne santa gare ni ba mata ta bace kuma ba muharramiya ta bace walaisati min libi shay ba ta da wani matsayin komai na alaka ta zamantakewa a tare da ni kaifa azkuruha to sai ya zan ambace ta ma ba da alherin ba ma ballantana da sharri wannan wanda daga cikin sahabbai kenan qala saharuradi imamu saharuradi rahimahullahu ta'ala ya faɗi ba da hikayati ne haza bayan hikayarsa da ya kawo ga wannan hikaya ta wannan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa haza wannan abin da wannan sahabi ya aikata min at-takhalluqi bi akhlaqi Allah ta'ala yana daga cikin ɗabi'antuwa da ɗabi'oyin Allah ta'ala allazi azhara jamil ubangijin da ya bayyana kyakkyawa wa satara al-qabiha kuma ya suturta mummuna yana da cikin addu'o'in manzo Allah ya man azhara al-jamila wa satara al-qabiha ya ubangijin da ya bayyana kyakkyawa ya koye mummuna duk abin da kaga ya bayyana a gare ka kana ganin muni ne to abin da ya koye na muni ya fi abin da ya bayyana ina fata an gane al'adarsa ce ya bayyana mummuna ya suturta kyakkyawa aminin ya bayyana kyakkyawa ya suturta mummuna wannan ɗabi'a ce ta ubangiji ina fata an gane kaga wancan sahabi bai yadda ya faɗi sharrin matarsa ba amma yanzu da yawa ɗan uwa yana zaune ɗan uwa jila yake ya ga yayi wani abun kunya ya yayata wa mutane ko ya tona masa asiri ko ya koma gefe yana tsegumi a kansa to wannan ba daidai bane game da uwantaka ta Allah wamin haya daga laduba na uwantaka ta Allah ai al'umurin lati yansha'a yanshau an hatta waddudu abubuwan da yin su a tawaddudu kaunar juna yanshau ana yana faruwa game da wannan laduba wata allufu da kuma haduwar zuciya wahiyar shi ne kama a salafunahu kamar yadda muka gabatar da shi a baya ita ce mu'zamul adabi mafi girman ladubban nan almuwafaka wanda take dacewa mutum ya yi muwafaka da ɗan uwansa abin da yake so inda bai saba wa Allah baka ji kai ma kana so ko abin bai ma baka ya hakuri ka danne zuciyarka kar ka nuna masa baka kaunar baka yi muwafaka da shi a cikin wannan ra'ayi nasa ba shi ma an ka zo da abu inda bai saba wa shari'a ba bai saba wa Allah da manzansa ba to ya karbi wannan abun ya ji yana son wannan abun tunda masoyinsa ne ya zo da shi in ma abun bai yi masa ba to ya danne abun a zuciyarsa kar ya nuna sabaninsa ga wannan dan uwa nasa shine almuwafaqa wa tarkul mukhalafa da balin sabawa kar ya zama duk abun da ya zo da shi sai ka saba kai sai dai a karbi naka kai ra'ayinka ne mai kyau ra'ayinka ne daidai shi abin da ya zo da shi ba za a kalba ba karkai wannan inda zamantakewa ta Allah ake mutum ya samu almuwafaka dacewar ra'ayi wa tarkul mukhalafa da balin sabawar ra'ayi ma al tare da ƴan uwansa na Allah wal ashabi da abokanai da yake zaune da su zama na Allah wa yakunu zalika wannan muwafaka da balin mukhalafa yana kasancewa bi tarkil mira'i da balin jayayya wani jidali da kuma tashin hankali wato yawan musu da surutu shi yake jawo a samun mukhalafa da kuma tarkul muwafaka wala yanta ziwul mira ko amma mutum ba zai iya tube jayayya a zuciyarsa da harshensa ba illa min taqawusin zakiya ko illa min nufusin zakiya sai daga zukata wacce take tsarkakekkiya da farko ka yi ƙoƙari ka tsarkake zuciyarka to sannan sai ka bar aljidalu wal mira'u da ɗan uwanka ina fata an gane ƙadinta za min halin gillu tsarkake zuciya kuma shine wanda aka cire untu za min halin gillu aka cire gilli min halin wannan zuciyar to sai ta yi tsarki ta daga karɓan ra'ayi na ɗan uwa wa gairu da wani sa irin su alhikidu da albugudu da al'adawatu da muka karanta a baya da a tsarkake zuciya daga wannan a cire su a rai to wannan shi zai za a zauna ba tare da cin haushin juna ko kuma sabawa da juna ba min al'akalaqir radiya daga ɗabi'o'i wanda suke munana duk a tsarkake zuciya daga waɗannan al'akalaqur radiya din wata safat zuciya ta siffantu bil akhlaqil hasanatil mardiya da ɗabi'o'i kyawawa a bar yadda a wajen Allah da manzansa iz domin wujudul gilli fil nufus samuwar gilli a cikin zukata jin haushin juna kamar ƙila ko kamar yadda aka faɗi a wajen malamai masu hikima suka ce mira'un wannan ai jayayya ne ko baka furta ka yi jayayya da shi ba ka shure ra'ayin da ya zo da shi ba in dai kana jin gilli game da shi a ranka to kamar kana jayayya da shi ne wai zan tuzi almira'u in aka yi kokari aka tube almira'u jayayya min albatin tun daga zuciya to zahaba min zahiri wannan jayayyan zai gushe daga zahirin ma in dai an cire ta min albatini to zahaba min zahiri zai tafi a harshen ka babu za ka yi jayayya da shi ba wa aksaru ma yanshau anhu al-gillu fil batini yace mafi yawan abin da yake haifar da gilli a cikin zuciya al-mizaha shine kakaci yawan zolaya da yawan raha alal huzuzil ajila abu sa bukatu na san zuciya wanda yake magaggauciya na nan duniya kenan yawan ba'a da zolaya da sauransu bi kasratul munasara da yawan neman taimakawa kai in ana zance kai kanka kake kokarin karewa kake kokarin taimakawa ka samu galaba a kan abokin jayayyarka ko abokin husumarka ko abokin musunka to mai irin wannan ba zai taɓa tsarkake zuciyarsa ba kuma ba zai iya cire gilli da hikidi da hasada a lansa ba kuma ba zai iya karɓan gaskiya daga wajen ɗan uwansa ba ba zai daina jayayya da ɗan uwansa ko ya daina saɓani da ɗan uwansa ba sai ya bar bukatu na san rai wanda yake na duniya ya bar kuma yawan neman taimakawa kai a cikin zance fiha a cikin lamarin duniya wal munafasatu da kuma gasa da juna kususan musamman mimman kana bainahuma mushakala da mutum da tsakanin su dama akwai mushkila akwai rikici ko wani sabani to ya kyale shi kare yawaita surutu da shi na jayayya wa mumasala da misaltuwar juna wa mujanasa da kuma jinsintakan juna to mu sha kala abin da yake nufi na ashakal kamanni ka gane ai kai malami ne shi ma malami ne ko kai attajiri ne shi ma attajiri ne ko kai hakimi ne shi ma hakimi ne ko kai lawani ne shi ma lawani ne kaga akwai mushakala kamanceceniya wa mumasala da misaltuwar juna wa mujanasa da kuma mujanasa shine jinsi irin jinsin matsayinka shine jinsin matsayinsa ko kansula da kansula ko ciyaman da ciyaman ko famsek da famsek ko darakta da darakta in za ku zo da juna ku zo da zuciyar ku ɗaya babu zancen saɓani da kuma yawan munasara da kuma yawan mizahu da kuma yawan mira'u da aljidalu ga duk ga sunan dai wa manista ƙasa fi tazwibi huruzin nafs duk mutumin da ya kai ƙololuwa cikin narkar da bukatun son rai binirani zikiri da wutacen nan ta zikirin Allah kamar yadda ake sa ƙarfe a wuta a yi masa zuga-zigi a narkar da ji da wuta ƙarfe kaga ya zama ruwa saboda zafin wuta na zuga-zigi to duk wanda ya nemi narkar da bukatunsa na son zuciya irin su gillu da hikir da hasadu da zira'u da jidalu din da kuma algillu din da munanan ɗabi'o yana narkar da su binira ne zikiri da wutan nan ta zikirin Allah ala sabili tazki a ta farkin da arifai suke bi su tsarkake zukata bi suluki ta hanyar suluki na tarbiya ala aidil kummali a hannun kummalin rijali min ahli tarbiyyati daga ma'abota tarbiyyar ruhi to duk wanda ya shiga wannan tsari tana hal gillu min batinihi wannan gilli da hikidi zai ne santa daga zuciyarsa ga haisu la ta buƙafi baƙiya ta yadda ba wani ko burbushin da zai yi saura a cikin zuciyarsa wa tasiru nafsuhu ka gane ai zuciyarsa za ta zama ukhrawiya ta lahira ce ba duniyawiya ba yanzu zuciyarsa za ta zama ‘yar lahira ce ukurawiya ba da an kanar dunawiya bayan da zuciyar ta zama ‘yar duniya ce wala yunafisu baya yin gasa ba da zalika bayan wannan fishiyan cikin wani abu min al-hudubil ajila daga bukatu na duniya min jahi abu da shafi alfarma in ana takara ko a neman wani matsayi ko wani limanci ko wani shugabanci ba za ka ga ya jefa kansa cikin gasa ko wannan takara ba saboda shi yanzu bukatarsa ba hududun nafsi bane a bukatarsa shine lahira da tsarkake zuciya ba za ka gan shi yana gasa da wani cikin neman alfarma au malin ko neman dukiya ba li kamali ta'alluqi qalbi bi hadrati maulahu zil jalali domin cikar ta'allaka zuciyarsa a halaran nan ta ubangijinsa zil jalali ubangijin gilmama gilmama kaifa ya buka wai ta yaya ma wani burbushin san duniya zai yi saula a zuciyarsa kama kila kamar yadda masu hikima suka ce algillu fi qulubin ka gane ai jin wani gilli a cikin zukata italaffat ko billahi algillu fil qulubi jin gilli a cikin zukata italafat billahi tana kaucewa ne ga ubangiji wata faƙat tana ittifaki ala mahabbati a busasan ubangiji wata ta ma'ad ala muradin kuma za ta taru a busasan ubangiji wa anasat za ta ɗebe kewa bi zikiri da ambatan Allah ala bi zikin la ta ɗima inul ƙulu wata garaƙat za ta dilmiya fi shukuri cikin godiyar Allah fa inna tilka ko to ka sani wannan ita ce ƙulubin zukata ta saffat da ta tsarkaka min hawajisin nufusi daga gurɓatar zukata wa zulmatu ɗaba'i da duhunan na ɗabi'o'i munana bal kahalat wannan zuciya za ta yi kwalli bi nurin taufiki da hasken na taufiki dacewa da lamarin Allah min fadlil maliki sani'i daga falalan nan ta ubangiji mamallaki asali mai sana'anta komai da komai to sai mu tashi wala muhalat anna hadhihi alqulubu hiya qulubu ahli allahi almujtamina ala alkalimati alwahida ma ta'alluqi bi shuruti tariqi wal inkibabi ala qalbi alhaqi bi kamali sidqi wat tasdiqi alhamdulillah